أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبنجي أنا كرم من الله صلى الله عليه وسلم tare da girmamawa ya ce inna mu ne wato nunul azamati mu ne arsalnaka muka aike ka ya rasulallahi mu ne muka aike ka wato Allah da girmansa yake magana ba nunul jam'i ba ne nunul azamati ne arsalnaka mu muka aiko ka shahidan ka zo ka zama shaida wa annabawa al'ummar ka su zama shaida ga al'ummatan annabawa shahidan mubashiran kuma mu aiko ka dai don ka albishir wa duk mutumin da ya bi maganar ka ya yi imani da kai ya yadda da kai to kai masa albishir akwai gidan rahama akwai lada mai girma mubashiran wa nazira kuma mun aiko ka ne don ka yi gargadi wa dukkan mutanen da basu yarda da maganar ka ba kai musu inzari ka ba su tsoro cewa akwai wata azaba mai raɗaɗi mai girma a gaban dukkan wanda bai gaskata ka ba wanda suka yarda kai musu albishir wato abubakar da jama'a su har tashin kiyama wanda ba su yarda ba kai gargaɗe su da azaba da za ta same su tun daga yau har zuwa har abada wato mutanen abu jahali kenan da duk wanda suka bi irin halinsa na kin annabi har zuwa tashin kiyama mubashiran wa nazira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا رسول الله من أيكوك نيك زم داعيا إلى الله يزم كيما كراني زواج الله كل الله نتم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن kuma war rasul yad'ukum lituminu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin kullum annabi yana kira zuwa ga ga hanyar Allah idan ya kira ka zuwa ga hanyar Allah ka zo ka shiga kuma sai ya kira ka zuwa ga Allah sai ka ji bayan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidil hasanati sai ada wadu ila rabbik ka kira mutane zuwa ga Allah ubangijinka wanda ba su shiga hanya ba a kira su shigo hanya wanda suka shiga hanya ko a kira zuwa ga Allah wada'iyan ilallah bi iznihi wannan kira kuma daga Allah da izinin Allah kake yi saboda haka malamai waɗanda suke sun san ilimin addini kuma suna da izini su kira mutane zuwa ga addini wato ya zama ba jahilci ba son zuciya to suna yi kenan da izini amma wanda suke kira zuwa ga addini akwai jahilci ko akwai son zuciya to ba izini ba izini daga Allah su kira zuwa ga addini don ba su san shi ba ko sun san shi son zuciya ya ya raba su da da, da rabon su tunda Allah ya ce summa ja'alnaka ala shari'ati min fattabiha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamuna duk malamin da yake kira a cikin kiransa akwai jahilci to ba izini akwai kiransa akwai son zuciya to ba izini amma in an samu akwai ilimin babu son zuciya to ya samu izini kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bashi izini domin su malamai magada annabawa ne amma banda malaman da suka malantar da kansu suna jahilai banda malamai masu ilimi masu son zuciya bi iznihi da iznin Allah kake kira mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kai fitila ne mai haske mai haskakawa Allah yayi wa rana kirari wa ja'alna shamsa sirajan wato rana fitila ce amma bai mata kirarin cewa mai haske ba sai annabi Muhammadu ja'alna shamsa sirajan sai ya shiru mun sanya rana ta zama fitila amma da ya faɗi annabi sai ce sirajan munira fitila mai haske don shi ne annurin farko da ya fara bayyana a cikin alam yadda Allah yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa yafu an kaseer qad ja'akum min Allah nurun qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin manzo Allah haske ne wanda ya zo daga Allah tare da wannan littafi da muke karanta mai yin bayani saboda haka shi annuri ne wanda ya zo daga Allah mai haskakawa bayin Allah
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا don an shiga ba a fita alkawari ne wa aku bil hadin al'ada kana mas'ulan ko ba haɗa da wata ɗariƙa duk wa ɗari kuma suna da kyau ba a tijaniya da wata ɗariƙa yadda ba a haɗa nono da miya sannan kuma ba a zuwa ziyaran waliyai sai wanda suke cikin tijaniya ziyara kamar bara ce sai wanda baya da gata za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a kirki sannan kuma za a yi biyayya wa iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba za ka iya na ba ka ɗariƙa shi tijani ka ce ka karba alhamdulillah ka je a koya maka yadda ake yi wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira sunanka mubashiran wa nazira albishir za ka yi wa muminai ya mubashiru sallallahu alaihi wasallama wa bashir almu'min ka yi wa muminai albishir menene albishir din bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da wata daraja wani irin girma min Allah wata falala min Allah daga Allah fadlan kabira wato wata falala mai girma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya fifita shi ya bashi daraja saboda haka duk wanda ya bi shi shi ma sai ya samu daraja bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai wa mu'mina albishir kace akwai daraja mai girma farla mai girma wanda Allah ya ba su daga gare shi saboda sun bi ka don dama walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin girman Allah sai girman ka ya rasulullahi sai girman wanda suka bi ka
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا kamar yadda muka faɗa maka da farkon wannan sura fala tu kafirina to nan ma za mu nanata maka wala tu il kafiri wal munafiqina kada ka biye wa kafirai kar ka biye wa munafukai kai dai kai aiki akan wahayin da aka dora ka akai summa ja'alnaka ala shari'ati min fattabiha a kar ka biye wa kafirai kar ka biye munafukai kar ka bi maganar su kafirai da suke ce maka ka daina zagin dodannin su ku zauna lafiya kar ka ji maganar su munafukai da suke gaya maka irin maganganunsu a koma gida a shirya maganan yaƙi a koma gida a shirya irin waɗannan maganganu da masu cewa inna buyuta na aura mu koma gida saboda gidanmu ba rufi ga ga yan tawaye barayi za su shigo gidan karka biya maganar su rabu da maganan kafirai rabu da maganan munafukai Allah na ce masa wala tudi kullu halafin mahinin ba kafirai da munafukai ba duk ma wanda yake mai yawan rantsuwa a banza wani wulakantacce in ya magana karka bi maganarsa hammazin masha'in binamimin mai mai irin waɗannan sifofi na rada na hada wuri duk karka ji magana irin maganganun waɗannan mutanen a wani wuri ce ba za su ji asu wani kafura kada ka biye wa duk mutumin da yake mai yawan sabo ne mai yawan butulcewa Allah duk karka bi maganarsa kai dai ka tsaya yadda Allah ya tsaye da kai akan wahayinka ya rasulullahi wa da azehum kuma ka rabu da cutar da suke maka gashi zaman madina ne zaman madina ne amma kuma an ba da izini yaƙi amma da yake umarnin ya haɗu da kafirai da munafukai sai aka raba su kafirai kam wa jahidhum bihi jihadan kabira ka yaƙe su da wannan alƙur'ani jihadan kabiran jihadi mai girma amma munafukai wa da'a zihum wa tawakkal ala Allah ka rabu da maganar cutan da suke maka wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah Ah, wani wuri yana ce ah, wa izhum wa qul lahum fa'arid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga su munafikai kenan fa'arid anhum kawda kai wa izhum ka rika musu wa'azi wa qul lahum qawlan baligan fi anfusihim ka gaya musu magana mai kaiwa matuƙa cikin wa'azi da gargadi domin Allah ce masa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa ghaluz alaihim sau biyu ya faɗa masa haka cikin suratul tauba ta madina ce ya faɗa masa haka cikin suratul tahrimi ta madina ce to sai sahabbai suka ce ya rasulullahi Allah ya baka umurnin ka yaƙi kafirai da munafukai amma muna ganin kana yaƙin kafirai ba ma ganin kana yaƙin munafukai sai ce haba jama'a kuna so ne kafiran su rika cewa Muhammadu ya gama da, da, da makiyansa yanzu kuma ya koma yana kashe masoyansa su ai kafirai suna ganin munafukan ma masoyana ne saboda haka su dai za a yi ta musu wa'azi ne mai mai tsoratarwa mai wulakantarwa amma ba za a yaƙe su ba saboda anan wada'a zehum wa tawakkal ala Allah ka rabu da cutar da suke maka kai dai ka dogara da Allah ya rasulullahi irin maganganun banza da suke cewa Muhammadu ya auri matar ɗansa Muhammadu ya auri matar ɗansa rabu da maganganun banzan su magana Allah ita ce gaskiya wallahi yaqulu al-haqa wa huwa yahdi sabila magana Allah ita ce gaskiya shiriyan Allah shine ainihin shiriya wada zai mu tawakkal ala Allah ka dogara ga ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa madogara
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرئوهن سراها جميلا wannan hukunci kuma da ake bamu aka ce ya ku muminai wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza nakatumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna in kuka auri mata muminai sun maɗallaktumuhunna kuka sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun ba ku kwanta kwanan aure da su ba ka auri mace ba ku yi kwanan aure ba sai kaddara ta biya aka sake ta to wannan babu idda a kanta wai ba mumina kadai ba ko ba yahudiya ce ko kirista ce ka aura ba kwanta da ita ba to babu idda akan akanta abin da yasa aka faɗi muminai kadai a ba faɗi bai alal kitabi ba don saboda ba a izina da su can lamarin su dama ba a damu da da auren su din ba wato sha'awa ce kawai ta sa aka bar maka aure su shi yasa ba faɗi sunan su anan ba idza nakatumul mu'minati in kuka auri mata mu'minai sun madallaktumhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun ba ku shafe su ba wato tun ba ku kwanan aure da su ba kenan fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ba ku da wata iddar da za ku dora musu su yi idda tun da ba ku kwanta da su ba famatti'uhunna ku dai ku jiyar da su daɗi wato ku ba su wata kyauta a surar bakara an ce a ba su rabin sadaki sadaki rabin sadakin su za a ba su wa sarrihuhunna sai ku sallame su sarahan jamilan kyakkyawan sallama anan wannan ayar ta yi taksisin wata aya a cikin bakara ayar bakara tana cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun mata in an sake su ba yadda su yi aure ba sai sun ga jini sau uku tsarki sau uku kaga mata aka ce to ana sai aka samu hukunci daban-daban ya fito wajen guda takwas daban-daban banda wannan nan dai shine umumi gaba ɗaya matar da aka sake ta ba za ta yi aure ba sai ta ga jini uku tsarki uku sannan ta yi aure to anan kaga an fitar da wannan kenan amma in aka aure ta ba kwanta da ita ba ba ta da idda an aure ta an sake ta kawo wuraccen amma ita ba ta da idda an fi da ɗaya kenan sannan an ce ulatu lahamali ajaluhunna an yadana hamlahunna amma in suna da ciki to in sun aihu shikenan shine karewan idda su ba a lura da jini sannan aka ce wallahi lam yahidna wanda ba sa yin haila saboda yaranta ko saboda ko saboda tsufa to su kuma wata uku ne idda su sannan aka fitar da a ciki wanda mijinta ya mutu ita kuma ba jini uku za ta duba ba arba'ata ashhurin wa ashara wato wata hudu da kwana goma wannan kuma in ana an lura da ita a, in tana ya kenan in tana baiwa rabin haka za ta yi wata biyu da kwana biyar sannan kuma idan ku yanga ce aka saka to ita ba jini uku za ta gani ba, jini biyu za ta gani idan kuma mai idda da watanni ne wata biyu za ta yi a wata mazhaba da ba malikiya ba amma malikiya wata uku ne saboda haka akwai khususi akwai umumi da tafsiri a cikin waɗannan abubuwa amma mace idan an ɗaura mata aure da miji bata ga mijin ba mijin bai ganta ba an ɗaura musu aure kowa ya ji an ɗaura kowa aure ko ko daga maiduguri shi ko miji yana nan kaduna to sai allah ya kaddara wa mijin mutuwa bata gan shi ba balle ta kwanta da shi za ta yi takaba za ta yi takaba wata hudu da kwana goma din nan kuma za ta yi gado ba kamar wannan ba don wannan ayar ta yi hukuncin wanda aka aura ne ba ta iddatul wafati bane idza nakahatumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna wancan ko hukuncin za wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara ba samu ayar ta tafsirin ta ba saboda haka ita wannan in an kwanta da mace akwai idda in ba kwanta da ita ba idda amma waccan ta mutuwa ba samu ayar da tace a rage mata ba gaba ɗaya ta tafi ko an kwanta ko ba a kwanta ba za ta yi taka ba kuma za ta yi gado يا- bismillah.
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي اللاتي هاجرن هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي نف... إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهن لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان لكي لا يكون عليك.
لكي لا في أزواجهم مهم.
يا
لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا لكي رحيما.
لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
ya ayyuhan nabiyu dama al'ada sura kenan in an faɗi ya ayyuhan- ya ayyuhan nabiyu daya a faɗi ya ayyuhan ladina amanu daya in an faɗi ya ayyuhan nabiyu daya a faɗi ya ayyuhan ladina amanu daya to yanzu daga wannan ya ayyuhan nabiyu in an faɗa to ya ayyuhan ladina amanu biyu za a faɗa in an koma an faɗi ya ayyuhan nabiyu daya ya ayyuhan- ya ayyuhan ladina amanu biyu za a faɗa sai sai sura ta ƙare ya ayyuhan nabiyu inna alalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لئلا يكون عليك هرج وكان الله غفورا رحيما wannan aya abun mamaki ita nasika ce ta soke hukuncin wata aya ne amma ita ta fara zuwa kamun waccar ta zo wadda aka soke hukuncin ta ita ce za ta zo gaba turji man ta sha min hunna wa tuwi ilayka man ta sha wa min taraita min azalta fala jina alayk zalika anni an a- an yarda ne ma ce ta kulluhun wallahi ma fi qulubikum la yahillu kan nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا والدك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الوقت عند النبي يبادا الله يأمر تشيشي يبا ما تنسى زابي in sun zaɓi Allah sun zaɓi annabi sun zaɓi lahira shi kenan su zauna in ko sun zaɓi duniya da jin daɗin duniya ya sallame su su tafi suka ce dukkan sun zaɓi Allah sun zaɓi annabi sun zaɓi gidan lahira to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba su ya ba su albishir ya kyauta su to waɗannan mata daga yau babu saki ba auren waɗansu kuma a kansu saboda su ji daɗi daga yau waɗannan ba za ka saki ko ɗayarsu ba ko ba za ka auro wata akan waɗannan ba daga yau saboda darajar da suka samu da wannan yarda da ikon Allah da suka yi to ana tafiya cikin wannan hali sai lokaci ya wuce ya zama su an jiyar da su daɗi amma kuma duk da haka bai kamata a kuntata wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo wannan aya aka ce yau dai mun halatta maka auren mata duk wanda kake so ka aura bayan ko da an ce a'a daga daga waɗannan ba ƙari kar ya auro waɗansu a kansu kuma kare koda a cikin su amma yanzu an ce an halatta masa auren mata kamar yadda za a lissafo nan gaba har ma a kuma ce kai ya rasulullahi kai kam ka gaya wa matanka duk wanda kake so ɗakin ta za ka kwana duk wanda kake so wurin ta za ka kwanta wanda kake so duk ita za ta zo wajenka kar su damu da cewa suna yau ranan kwana na ne ba kwanan wance ba a babu shi akan ka kai yau daga yau kuma in ka ga dama ka mai da mace waje ɗaya wato ka sake ta kenan in ka ga dama ka riƙe ta in ka ga dama wadda ka sake ta ka dawo da ita in ka ga dama ka batta duk da zai za a fara nan gaba an ba shi idlaki bayan nan an ƙayyade don su ji daɗi to lokacin ya riga ya wuce ka canja hukunci to sai aka ce ya yi nabiyu ya kai manzo wato wannan hukunci na a fara karanta aya wadda take ta yi nuska daga baya a kawo ayar da aka yi mata nuska daga baya ya faru wuri biyu a nan dai gashi ya faru a can bakara sai da aka faɗi aya mai nuska aka faɗi wanda aka yi mata ta zaman sufiya aka ce wallazi ne yutafawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashara ita aka fara karantawa sannan aka faɗi wanda aka soka daga baya ita ce wal والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج da farko idda shekara guda ne ana yin shekara guda aka yi sauwaki aka dawo da shi wata hudu da kwana goma amma a rubutun qur'ani sai da aka fara rubuta wannan mai sukan sannan aka fi kawo da aka soka din daga baya kamar nan yadda aka kawo da ta soke din daga baya aka kawo da aka soke din daga baya wuri biyu ne suka faru irin waɗannan ya yi annabi ya kai wannan manzo inna mu ne a halalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna waɗannan matanka da muka ce karka saki kowa daga cikin su karka auro kowace ka dora a kansu to daga yau muna tabbatar maka duk matan da ka aura wanda ka musu sadaki ka aure su din nan halal ne gare ka tabbatar da tabbataccen abu kenan inna halalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mun halatta maka kuma ku yanginka yana da kurakurai guda biyu akwai mariya akwai raihana duk waɗannan halal ne gare ka ya rasulullahi wa ma malaka yaminuka mimma afa Allahu alayka daga cikin waɗanda aka yaƙi ka same su wanda ka tabbatar da su akan bauta kamar su raihana din ko wanda aka baka ita kyauta daga mukauki su a Misra kamar ita ita mariyatul qibtiyya din ko kuma waɗanda ta hanyar yaƙi ka same su kamar safiyatu bintu huyayi ibn akhdaba wato shugaban yahudawan banu qurayza nan da aka aka yaka aka kashe shi a banu qurayza din sannan suka gudu jama'a suka koma khaybara aka koma aka yake su aka kamo yassa safiya wata yahudiya mai kyau da gasken gaske annabi sallallahu alaihi wasallama ya yantar da ita ya mai da sadakinta yanci yancinta shine sadakinta ta zama wata mai son annabi da gaske gashi annabi ne bai yasa aka yanka ubanta amma duk bata damu ba tana son annabi kaman za ta mutu da ciwon ajali ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wallahi ni kan da Allah zai yadda ya dauki ciwon nan naka ya sa mini sai sauran matan lara kun ji ba yahudiyan nan ko kun ji ba yahudiyan nan ko kun ji ta da gurma to sauran larabawa ne ita ce kadai ba yahudiya sai dai raihanan ita kuyangar to sai su laraba sun rena yahudu sai su koma waje ɗaya ba yahudiyan nan ne ce mana duk abin da aka yi a gidan ba yahudiyan nan ce mana ba yahudiyan nan ce mana wai suna nufin safiya din sai abin ya dame ta ta gaya manzo Allah manzo Allah ce to nan gaba duk wanda ta gaya miki ba yahudiya ki ce musu eh ke ba yahudiya ce amma ta karfen mijinki annabi Muhammadu babanki Haruna mijinki annabi Muhammadu babanki annabi Haruna babbanki annabi Musa wace za ta faɗi wani irin wannan kuma to daga nan maganin ba yahudiya ba yahudiya sai ya sauki to ita safiya kenan haka kuma juwairiya ita ma wajen yakin banin mutsalik aka kama ta a ta zama rabon sabit ibn qaisi qais ibn shammasin ya yanka mata fansa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaukin sa za ta yi masa kukan abin da ya same ta sai Aisha ta ganta ta uzu billahi kada Allah sa mai gida ya ga wannan in ya ganta ba zai bari ba kada Allah sa mai gida ya ga wannan in ya ganta ba zai bari ba kyakkyawa ce ta joyiriya ta zo ina yake ai ya fita to sai ta zauna har dai mai gidan ya dawo da ya dawo sai ta ce masa ya rasulullahi ka gani yar sarki ce ya sarki ga yadda Allah ya maida ni na zama baiwa an kama ni a yaƙi na zama baiwa yanzu ni baiwar sabit ibn qais ibn shammas ne ya yanka mini fansan da ban da kuɗi saboda haka nazo neman taimako a wurinka ka taimaka mini in biya sai yace ko ko in miki fiye da wannan in biya miki in aure ki tace na gode to wannan a shekaran da aka yi hadisul ifki ne aka yi wannan cikin watan sha'abana hijira tana da shekara hudu aka yi wannan to duk Allah yana gaya masa ne na halatta maka matan nan naka wanda ka san su ka aure su din nan wanda ka ba da sadakin su din nan ko da yake ummu habiba wato ummu habiba ba shine ya biya mata sadaki ba wato bintu abi sufyana ramlatu bintu abi sufyana can daga habasha ne da mijinta ubaidullah ibn jahshin yana daga cikin sabban da suka kaura kaura na biyu tare da ita to da ce can sai bala'i ya samu mijin sai ya shiga kirista da yake kasan kiristoci ne ya ridda to shikenan sai annabi ya aika ce a aura masa da ita a daura masa aure da ita can a wurin tafiya din to sai najashi sarkin garin ya biya kuɗi dinari dinari ɗari hudu a maimakon da annabi sallallahu alaihi abin da yake bayarwa dirhami ɗari hudu yake biyan sadakinsa yawanci amma ita sai aka bata dinari ba dirhami ba dinari ɗari hudu aka yi mata sadaki sallallahu alaihi wasallama kuma saboda haka ne ma wata rana na umaru ya yi doka a mimbar ya ce sadakin manzon Allah da na ƴaƴansa yawanci dirhami ɗari hudu ne saboda haka daga yau na yanke hukunci kada sadaki ya wuce dirhami ɗari hudu sai wata mace can a baya da yake mata sahun baya can suke sai ta taso ta yi wajensa hancinsa dama haka a danne hakan nan irin masu hanci a danne irin nan ta yi wajensa ta yi umaru ba ka da iko yaya Allah zai bana sadaki ba iyaka wa atetumu idehunna qindarin yace ko jakkuna yace ko miliyoyi Allah yace sannan kai kace 400 ba mu yadda ba ce jama'a na janye mata ma sun fi Umaru ilimi amma ban mamaki Umaru ma da kansa da ya nemi auren yar Sayyidina Ali taqi ya nemi auren Sayyidina yar yar Sayyidina yar Sayyidina Ali yar Sayyidina Abubakar wanda aka haifa a bayansa wanda ya bada labarin za a haifi ya ta mata bayan ya rasu din aka haife ta bayan ya rasu din sunanta ummu kulsumi tana hannun uwar muminai yayarta aisha ta girma ta isa aure lokacin sai sai na shine sarkin musulmi sai ce auren masa da ita mana ki auren min da ya kan wannan taki mana sai taki aka buga aka buga taki da taki sai ummul mu'minin aisha sai ta kira amr ibn al-as don Allah kai ne ka iya siyasa don Allah ga rikicin da na faɗa sarkin musulmi yana neman kanwata amma nayi nayi taƙi ya za ka yi ka fidda ni ja ba ku wannan zan fidda ke amru ya je wajen sarkin musulmi sai na umaru yace na ji labarin kana neman yar abubakar zaka aura yace ba ka son aure ta ne a ba haka wani ranka dai wato mu ma maza fa tsoron ka muke yi balle yan mata ko wannan yarinya ta tashi ne cikin gata a gaban uwar muminai take gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan baka shawara wadda tafi wannan amfani ka auri yar sayyidina Ali mana jikar manzon Allah yar Fadima bata yi maka jar Abubakar ba kuma gashi ta girma gaban iyayenta ta da tu ba irin wannan ba tuna yadda to a tambaya mini ita shikenan sai aka aka ga yawa sayyidina Ali sai ce ina da yarinya amma karama ce ita ma sunanta Ummu Kulsum din kamar wannan amma zan turo ta ka ganta sai na ya turo yarinya da da fefe a ciki da dabino a cikin fefe haka ki je kai wa sarki musulunci ga abun ga yadda abun yake ki ba shi ke ga yadda abin yake yake nan daga shiganta wajen sarkin musulmi ta same shi kadai baba ne ya aiko baba na ya aiko in kawo maka wai gashi ga yadda abin yake fa sai ya miƙa hannu ya kama kafarta ta ya kai ya kai in kawo maka dabino sai ka kama kafata wallahi ba don kai sarkin musulmi ba da kaga abin da zai maka ya dan na kawo maka dabino sai ka kama kafata shi ke da sai yayi dariya sai ta koma gida ce ka aike ni wajen babban mutum amma ya mini hali irin ba na manya ba to ai ban sani ba ai baba ban sani ba to ta ne aka samu mutum ya iya aurar da kyarsa in karama ce ba sai ya tambaye ta ba amma in ta daga to sai ka tambaye ta to sadaki nawa Umaru ya yi mata Umarun da yace a takaita sadaki akan dirhami 400 bari ka ji wato dirhami 40 ya bada sadakin ta wasa wuri yake yi jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna alalnaka azwajakal lati atayta ujurahunna wa ma ta da ta ɗaura ta koma musulma ta koma madina in mata sun ganta ta ga yar abu labi yar yar yar yar kaza kaza kaza sai ranta ya ɓaci ta je ta gaya manzon Allah manzon Allah ya hudu ba ce wallahi duk mu- mutane ku kiyaye ni ku daina cuta ta akan dangi na duk wanda ya ya ya cuci wannan yarinya ya cuce ni kanwata kanwata ce wato to kamar irin waɗannan ko yar Hamza yar Hamza ta rika ta isa aure aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ce yar baffansa ne ya aure ta mana yace a'a ai mun sha mama da ubanta to su ne banatu an din to ya tashi neman auren yar baffansa ummu hani yar ali ibn abi talibin tace ya rasulullahi ina son ka ina son ka amma kuma yana da yan yara za su yi maka sul adabi su ka katta ka shimfiɗa ka ne ba na so raina zai ɓaci in su ne maka sul adabi kai haƙuri to shi yasa bai aure ta ba sallallahu alaihi wasallama wa banati annika wa banati ammatika da ƴaƴan gwaggwaninka duk da an halatta maka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika da ƴaƴan kawunanka wato banu zahara kenan kamar misalin ko ƴaƴan su sadu na biyu kasin kenan sune kawunansa na banu zahara wa banati khalika wa banati khalatika da ƴaƴan yafendonninka yafendonka wato ƴar uwar uwar mutum ita ce khala ita ce muke kira yafendon wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna maka wanda suka kawato tare da kai wayannan guda hudu duk dangin mutum duk dangin mutum makusaci haramun ne gare shi ba zai aura ba sai guda hudu kawai sai waɗannan yar baffanka wato yar dan uwan babanka kowa ko kani da yar babarka to yar yar yar yar yar uwar babanka ko ya ko kanwa banati ammika banati ammatika kenan wa banati khalika yar kawunka wato ban ma'aifiyarka ko kanin ma'aifiyarka yassa wa banati khalatika yar yafendunka yar kanwar ma'aifiyarka ko ya su kadai ne ga su dangi makusata amma an halatta maka aura amma sauran dangi ka duk makusata haramun ne ba za ka aura sai guda hudu nan su kadai sai ta wajen surkuta surkuta kuma guda hudu kadai aka haramta sauran duk halal ne matar babanka matar ɗanka uwar matarka ah, matar babanka matar ɗanka ‘yar matarka uwar matarka su hudu ne kadai aka haramta amma kowane an kace ai surkina ne ba komai ba komai zaka yi auren auren su- matar surkinka uban matarka zaka yi auren matar kanin babanka in baban naka ya rasu ko- ita shi ko kanin baban naka ya rasu don kada ransu ya baci kana iya auren matar wan babanka in su rasu kana iya auren matar dan dan wan babanka kowa dai in dai ba min aslabikum to saboda haka guda hudu ne kawai aka haramta a cikin abin da ya zama mai kama da surkuta matar babanka matar ɗanka matar a, uwar matarka yar matarka su kadai aka haramta amma sauran duk abin da kai gani kamar da kunya da kuma komi zaka yi auren su amma a cikin dangi kuma guda hudu kadai aka halatta sauran duk haramun ne وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك wanda suka kaurato suka bar garurukan suka yi hijira tare da kai kana iya auren su wa muratan mu'minatan kai ba su kadai ba ya rasulullahi ba matanka wanda ka aura kake tare da su ba kadai ba kuma ku yanginka wanda kake tare da su ba kadai ba kuma waɗannan dangi naka guda hudu kadai ba kowace mace ma in dai mumina ce tace ta baka kanta sai ka aure ta ko ba sadaki ba wali ba kuma in ta baka kanta shikenan ta zama taka in kana so ya rasulullahi wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi ba ce laka ba saboda jin daɗin girmama ne lin nabi ga manzo in ta ba da kanta wa manzo annabi kenan sallallahu alaihi wasallama ba ce laka ba don a faɗi sunan girmama ne a ji daɗi wa haban nafsa lin nabi in arada nabiyu ba ce in aratta ba in arada nabiyu in mai girma annabi yana so in mai girma annabin Allah yana so zai aure ta in ko mai girma annabin Allah yana so ya ba wani wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi in arada nabi an yastankiha in mai girma annabi Muhammad yana so kuma ya aura wa wani mata da yawa sun kawo kansu waɗansu annabi ya aura waɗansu annabi bai aura ba su suka fi yawa wanda ba su samu shiga din ba sun fi yawa su ummu shuraikin suna da yawa matan da suka na baka kaina ya rasulullahi ya duba ya duba ya duba ya yi shiru to ya shirin akwai wani wanda yake so in ya tashi ya magana sai a bashi wani ma an tambayi kana sadaki sai bashi da shi aka ce je kaka nemo ko da zobe bakin na bakin karfe ka kawo a daura muku aure yaje ne ma bai samu ba da farko ce ban da komai sai mayafi na ce mayafi in ka bata mayafi kai me zaka yafa je ka ne ka nemo sadaki dai yaje nemo bai samu ba je ka nemo ko da kwandoge wato zobe na bakin karfe ka kawo za a daura muku aure yaje ne ma bai samu ba sai ce ko akwai abin da ka haddace na alqur'ani yace akwai karanta mini karanta masa surori yace to je ka na daura muku aure sadakinka ka karantar da kai wannan surori din in wa ban nasalin nabi in arada nabi in mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yana so ayyas tanki ha ya aurar da ita khalisa tallaka min dunil mu'minin wato mace ta bada kanta wa annabi annabi yace ya karba ba daura aure ba sadaki ba shaidu abu ne wanda ya keɓance shi kadai amma wani kam in mace ta zo ta ce malam na zo ne dan Allah ina son ka ka aure ni na ba da kai na gari ka to ba ka da iko ka ɗauke ta kasa a gida sai ka nemo shaidu ka je ka gaya waliyanta ka ba da sadaki ko ta ce ni sadakin ma ni zan biya maka ce to ki bani a hannu sai ta baka sadakin nata a hannu ka je wajen iyayenta ka gaya musu ina son aure wancan ga sadaki sannan ka ɗaura auren da waliyai da shaidu da sadaki amma na baka kaina na karba shi kenan ki shiga gida sai annabi shi kadai saboda darajojin da Allah ya bashi in wa ban nafsa lin nabi in arada nabi an sanki khalisatan laka wannan hukunci ne wanda yake bance kai kadai min dunil mu'minina banda sauran mu'minai kad alimna ma farna li fi azwajin ai su kam sun sani mun sani hukunce hukuncen da muka ba su na wajen daurin aure cewa sai fanki hunna bi izni alihinna wa atuhunna ujurahunna abinda suka sani kenan hukuncin da muka zartar musu ku aure su da izinin waliyansu kuma ku ba su sadakin su sun riga sun san wannan hukunci wa amar ka sun san hukuncin da muka ba su na matan su sun san hukuncin da muka ba su na kurakuran su wanda naka daban nasu daban ya rasulullahi wata rana wani kirista ya tambaye ni yace da muka yi magana doguwa sai ce wannan kana nufi alqur'ani ko ce alqur'ani kuwa sai ce to ka alkurani magana sa ne za a rike alkurani ya ce musulmi ya mata hudu muhammad ya mata shi tara ne za a rike sai na ce masa ai annabi muhammadu sallallahu alaihi shi Allah in ya girma mutum yakan aje shi a first class mabiya kuma ya aje su a third class yanzu kai kirista ne annabin ku annabi isa alaihi salam a first class inda aka aje shi kar ya aure kar ya yi aure ya zauna kawai ba aure har yayin shekara talatin da uku ba shi da mace har lokacin da Allah ya ɗauke shi ɓoye shi a sama ko kuma naku kar ku wuce mace ɗaya shine first class shine third class da aka bar muku first class naku ba aure third class a ba mace ɗaya ba ƙari na kirista kenan saboda haka duk wanda ake ce masa wai magajin Yesu duka ba zai aure ba ya zama fafaroma ba zai aure ba saboda Yesu bai aure ba amma third class naku ku aure ɗaya kar ku ƙara mu ko faskil na mai gidanmu ya mata tara satkil namu mu mata hudu tamam su tun da ka kawo shawara kowan mu ya bar matsayin mai matsayinsa ya koma matsayin mai gidansa zan shawarci yan uwana musulmi mu koma yin mata tara tara kai kuma ka je ka ga yan yan uwan kristoci ku koma ba aure ba aure yace yace ladin da zuwa kana nan ko nace dakata mana ne yace ladin da zuwa ma kana nan ko nace dakata dai mana to kowanne da hukuncin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasa daban hukuncin da aka ba al'umma daban saboda isarsa sallallahu alaihi wasallam khaisa tallaka min dunumin qad alimna ma faranna alayhi fi azwajihim wa amarka tamam li yalla yakuna alayka haraj mun yalwata maka wannan ne ba kamar da da muka ce daga wannan ba ƙari kuma ba saki a kar mu matsa maka ya rasulullah likai la yakuna alayka haraj don kar mu sa maka matsi ne ya rasulullah matsayinka bai dace da matsa maka ba ya rasulullah likai la yakuna alayka haraj wa kana Allah sunan Allah ghafurar mai gafara ne rahimun mai tausayi ne ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت مما عزلت من- بسم الله فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن أن تقر أع- أعينهن ولا يحزن ويرضينا ويرضين لما آتيتهن نحن كلهم
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أن أن تقر أعينهن ولا يأذن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما to ga wani sabon hukunci ya rasulallahi da yana raba kwana kowace da kwananta amma shi ke komawa ɗakunansu ba ɗaki ne gare shi na turaka ba su rika zuwa a'a shi yake bin su ɗaki ɗaki kowace je ɗakinta to amma lokacin idan ya raba kwana yakan ce Allahumma hadha qismi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku Allah kai ne kace a raba kwana domin ubangiji ya ce kar a bar mace watazaruhun- wata- watazaruha kal mu'allaqa watazaruha kal mu'allaqa kar mutum yana da mata biyu ya bar ɗaya baya kula da ita ko mata uku ya bar wata baya kula da ita a barta kamar a rataye haka ita ba mai mace ba ita ba mai miji ba ita ba bazawara ba lalle a raba kwana ai adalci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam in ya raba kwana yakan ce to Allah ni dai yadda kai umurni in raba kwana na raba daidai abinda nake da iko kuma kar ka zarge ni cikin abinda ni ban mallake shi ba kai ka mallake shi mutum yana da iko ya raba kwana wannan a kwana mata kwana biyu wannan ma a kwana mata kwana biyu wannan ma kwana biyu wannan ma kwana biyu in hakan aka tabbatar a gida wannan a kwana mata kwana ɗaya wannan kwana ɗaya wannan ma kwana ɗaya wannan ma kwana ɗaya in haka aka tabbatar a gida to wannan mutum yana da ikon yin wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana mallak- mallakan wannan amma mutum ya- baya iya mallakar soyayya a ce kowace ka so ta a zuciyarka su hudun ko su ukun ko su biyun kowace ka so ta daidai da yadda kake son wannan wannan mallakan Allah ne ba mallakan mutum bane sai ya ce- ya ce ya Allah ubangiji na na raba kwana a cikin da- abin da nake da iko shine mallakar kowace a bata kwananta da wuninta amma soyayya ba ni na mallaka ba kai ka mallaki abinka amma kar ka zarge ni cikin abin da mu mallaka ba kai ka mallake shine soyayya ba zan iya raba soyayya daidai da daidai ba don kai ka mallaki soyayya ba ni na mallaka ba a cikin wannan hali ne ma da saudatu uwar gida bayan khadija domin saudatu bayan khadija ta rasu cikin watan watan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara hamsin a watan azumi annabci yana da shekara goma ta rasu a cikin watan shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri sauda kamun ya tafi hawazin wato kamun ya tafi eh, inda inda ya je wa'azi ya yi wajen kusan wata guda din nan da ya zo dawowa eh, ta'if kenan aka yi masa abun da ba shi da kyau din nan to a wannan watan ne bayan ya auri saudatu don ta rike masa yara amma ta manyanta sai aka gaya masa maganan ah, yar na abubakar aka nuna mata ho- aka nuna masa hotonta ya gaya abubakar shi kana da yarinya mai kama kaza ce "A, ina da ita to a a- a- ni ne zan aure ta to shikenan sai aka daura musu aure da ita amma tana da shekara shida ne a lokacin bata isa matsayin mata ba a cikin watan shawwal din dai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga ta girma sai ya zama ba sosai yake kulawa da ita ba sai ta gama alamar kamar zai sake ta don tsufanta sai ta ce ya rasulullah ina roƙonka ka rufa mun asiri kar ka sake ni ka hujjan da gidan nan ka rufa mun asiri ka bar ni cikin gidan nan kwana na haƙƙina ne amma na baiwa Aisha wato kwanan Aisha sai ya zama kwana biyu kenan kowace in an mata kwana ɗaya sai a wuce an an zo na Aisha sai a yi mata kwananta a yi mata kwanan sauda wadda ta bata wannan hukunci kenan har lokacin da aka saukar da wannan aya aka ce daga yau ba maganan wuni ba maganan kwana duk wadda kake so wajen ta zaka kwana duk wadda kake so ita zaka kira duk wadda duk wadda kuma ka gaji dai ka iya ajiye ta kuma in ka ajiye ta kaga dama ka iya dawo da ita babu babu ba ta yanzu kan ba matsi ba za mu matsa maka ba turji man tasha minhunna kana da iko ka dakatar da wanda kaga dama a cikin su wa tuhi ilayka man tasha kana iya jawowa a jika wanda kake so a cikin su turji man tasha minhunna tuhi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta idan kuma ka ka jinginar da wata daga ba sai ka ji kana son ta kana dama ka dawo da ita farajin alayka babu laifi gare ka mun dauke maka laifi likai la kuna alayka haraj ba laifi gare ka ba matsi gare ka ya rasulullahi wa man ibtaghaita mimman azalta farajin alayka zalika anni an taqarra ayunuhunna Allah ce ina faɗin maganan nan ne a gaban matan kar su ce kai ne kai ni ne na yi don su ji daɗi su yi murna wannan hukunci ne na Allah Ubangijinsu sun yarda da shi ba daga gare ka hukuncin yake ba ni ne na faɗa musu wannan don su ji daɗi su yarda da hukuncin Ubangijinsu Allah wanda ya ba su wannan girma Aisha ta ce kai amma ko Allah duk abin da Allah ya ga annabi yana so sai yayi masa sai Allah dai duk abin da Allah ya ga annabi yana so to sai yayi masa ma ara illa yusariya rabbuka fi hawaka ni na ganin da duk abin da kake so a zuciyar sai Allah yayi da gaggawa yayi maka sallallahu alaihi wasallama turji man ta minuna wa tu ilayka man tasha wa man tawayta min azab falajin alayk zalika anni anta yin haka dinna a fada a fili su ji su gani anni anta qarra ayunuhunna yafi kusatan cewa su yi murna su ji dadi wala ya hazanna ba su baki ba za su yi bakin ciki ba duk sun san duk abin da aka yi Allah ne yayi Allah ne yace a yanka rago ba komai yake a yanka saniya ba komai dan yace a dakatar da wannan sai menene ba komi Allah shine mai komi zalika an an ta karra ainun wala ya zanna ba za su yi bakin ciki ba wa yardaina ma ta ta hunna kulluhunna za su yarda duk hukuncin da kai ka ba su za su yarda da shi tunda sun san hukuncin Allah ne wallahi ya'lamu ma fi qulubikum Allah ina sai da abin da yake cikin zukar zukatan ku kuma tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai manzon Allah da iyalanka duk Allah yana yana sai da abin da yake cikin zuciyoyinku ya rasulullah wa kana Allah shi Allah haka yake muttasim bi zalika azalan wa abadan haka yake wato ghafuran mai gafara ne haliman mai haƙuri ne
لا يحل لك النكاء من بعد ولا أن تبدل aliman بهم halima aliman ko aliman halima masani ne mai mai haƙuri ne bismillah لا يحل لك النكاء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
لا يحلك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا to wannan ita ce aya mansukhiya din wanda aka soke hukuncinta da wa- da wadda muka karanta din Mai- mai- mu kamar da ake aiki da ita ita aka fara karantawa wanda aka soke hukuncinta ko yanzu ita ta zo la hillaka nisa min badu wato daga ran da ka ba su zabi din nan matan nan naka suka ce sun zabi Allah sun zabe ka sun zabi lahira to daga nan mun ba su girma daga yau babu saki ba za ka saki ko ɗaya cikin su ba ko ba za ka auro wata ka kawo ka ɗora musu ba daga su su kenan sai dai ku yanginka wannan kenan to daga ba aka kawo wannan hukunci na ta da wannan hukunci na ayar da muka karanta Allah ce likai la kuna alayka haraj daga yau babu wani matsi a kanka ba mun sal mun sal mun- mun ta da wancan hukunci duk gaba daya la ilaha nisa min badu wala anta badala bihinna min azwajin ba za ka musanya su da waɗansu mata ba akwai akwai wanda aka saba tabdil akwai wanda aka saba kuma na ƙureshawa tabdil canji dai shine canji wal rattu istibdal zawjin makana zawjin wa atatu idahunna qintaran in kaga wata mace kana so ka aura amma baka da wani daki kana iya sakin wata daga cikin matanka kai canji ka kawo wannan ta- tabdil kenan kuma akwai badal mutum zai zo ya ga matar wani mata ka ce wannan eh amma tana da kyau amma gaskiya mata ta ta fi taka kyau amma na son takan nan ba ni takan baka tawa shike sai su yi canji a zamanin da ba musulunci wani mutum hisnin alfazari ya shigo gidan manzon Allah lokacin da ba a saukar da ayin hijabi ba ya shigo kawai sai har cikin ɗakin manzon Allah manzon Allah na zaune da matarsa Aisha sai ta ah haka ake shigo gidan mutane ba sallama ce ni tun da nake ban taɓa yin sallama a gidan wani ba shiga nake kawai wani babban mutum ne da kafiri ne amma ya musulunta ya ce haka ce to madalla wannan yarinya ina ka samu farar yarinya mai ke irin wannan ya ce ai yar abubakar ce matata da Allah na da wata mace da tashi wannan ke duk matan laraba kan matata ka bani wannan in baka ita sai manzo Allah ce ai musulunci ba yarda da wannan musulunci bai yarda da wannan ba to shi shine za a kawo ayar cewa haramun ne wani ya auri matar manzon Allah wani kuma ya ce ni dai a cikin wasu mutane da shi sahabi ne to kuma ka san sahabban hawa hawa ne akwai yadda Allah ya ce minkum man yuridu dunya minkum man yuridu al-akhirah to sai wani sahabi yana faɗa wata ce ni dai in Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ni rasuwa in ya bar Aisha to nayi kamu in dai manzon Allah ya riga ni rasuwa in dai ya bar Aisha to nayi kamu to shi da wannan magana da wannan rayatun hisin aka hada aka ce an haramta ma ba wani ma wanda zai aure matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala anta badala bi min zawajin wala wajabaka husnuhunna komi kan matan ba za ka auro su ka kawo kan waɗannan ba ko ba za ka canja ta da waɗannan ba lokacin hukuncin matsin kenan fa tukuna ba zo lokacin an sallama masa din ba wala wajibaka husna illa ma malakat yaminuka sai dai ku yangin nan naka guda biyu da raihana da mariyatul qibtiyya illa ma malakat yaminuka wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah yana kallon komai komai Allah yana kallon sa ina tare da shi ya ya karanta
zuwa ga shai bayan gaisuwa tare da fatan alhairi ina roƙon Allah ya ƙara maka lafiya ya kuma ja mana kwananka bayan haka mace ce aka sake ta saki ɗaya daga baya kuma aka sake sakin ta saki biyu ya zama saki uku sai sai aure sai mijin ta aura ya binciko cewa tana da ciki bayan ya kwanta da ita sai ce baya son ta to shin ta samu ta iya komawa wajen mijinta na za ko kwaya
mace ce aka aura akan iddanta ya cika aka aure ta da aka aure ta mijin da ya aura ya kwanta da ita daga ba sai ya gane ta zo dai da ciki wanda ba nasa ba to sai ya rabu da ita dama auren ya ɓaci tun da yake an yi aure akan idda dama ba auren ya ɓaci abun yi a nan yanzu sai a dakata sai ta aihu in ta aihu iddata ta ƙare iddata ta ƙare to za ta auri duk wanda ta ga dama banda wannan mijin da ya kwanta da ita akan akan ciki amma a mazhabar malikiya wasu mazhabobi suna yadda a sake komawa a yi auren
daga harisu mai shadda kasuwar kaduna zuwa ga malam Allah ya kara maka lafiya da girma da karama amin baya ka ina fata malam zai ma dukta a haji addu'a Allah ba shi lafiya ya mun da shi da lafiya kuma amin baya haka kuma tambaya ta ita ne ina azumi ne na ta ɗauki a watan Rajab sai na manta na sha abin sha sai na tambayi wani malami yaya hukunci na ko kafara ko ko ramuwa sai ce mu wai annabi ma bai taɓa yin wannan azumi da muke yi ba
nan dai tambayar ta fito akan gaskiya to ta karasa ta fito akan gaskiya da ilimi ta karasa akan jahilci na farko dai in mutum yana tsawo ya manta ya ci abinci shikenan azumin sa yana nan ba komai tunda amantuwa ne a cikin na ramadana ma akwai hadisin da yake cewa man akala fi nahari ramadana nasiyan falyutimma sawmahu fa inma atamahu Allah wa saqahu duk wanda ya manta ya ci abinci a cikin watan ramadana a cikin mantuwa ya cika ta azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi to wannan sai mazhaban malikiya suka ɗauki wannan hadisi akan taɗawa'a suka ce in an tafi da shi haka mutane za su rika cin abinci in kada manta ne manta ne da yake suna da saddu zari'a su su malikawa tilka hududul fala taqrabuha suke kamawa ba tilka hududul fala ta'taduha suke kamawa ba suna da saddu zari'ati saboda haka idan mutum yana azumi na tsadawwa iya ci abinci ko ya sha ruwa da manta azumin yana nan sai ya karasa azumin sa haka kuma ma idan azumin na na azumin da ake na Muharram din na Ashura gari ya waye sai ka ci abinci ka koshi sai ka ce ka yau fa ranar ranar ashura ranar ashura to shi kenan na dauki azumi shi kan ko da ran za ka yi dauka ko da safe na ashura amma shi kadai eh to cewa wai annabi bai yi azumi watan rajab ba duk wanda ya yawa annabi ƙarya kuma annabi ya ce duk wanda ya ƙarya da gangan falita wa maqadahu minan nari duk wanda ya annabi ƙarya da gangan falita wa maqadahu minan nari wani hadisi ne ya gaya masa annabi bai taɓa yin azumi cikin rajab ba wani hadisi ƙarya yi wa annabi kuma zai shiga wuta in bai tuba ba assalamu alaikum ya shi Allah anka bayan gaisuwa idan mutum yana kafiri sai a cikin watan ramadana ya musulunta misali kamar goma ga wata sai shin zai rama azumin a sauran ne wanda bai yi bana ba ko kuwa waɗanda bai yi su baɗin ba ai ba su waje ba a kansa ba lokacin shi ba musulmi ba ne saboda haka inda ya samu nan zai sara a ƙarasa da shi ba ba biya a kansa don lokacin ba musulmi ba ne alhamdulillah alhamdulillah Allah karwa mana Amin.
Allah ji mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi wannan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya samu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya karya kafirci a Najeriya ɗaukaka musulunci a Najeriya Allah ya karya kafirci a duniya ɗaukaka musulunci a duniya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk ƙarfin da yake musulunci barazana Allah ya nuna wa wannan ƙarfi ƙarfi Allah ya karya wannan ƙarfin da yake barazana a musulunci albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya karya ƙarfin da yake a musulunci barazana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana kyakkyawan jagora albarka ne sallallahu alaihi wasallam jiya musulmi maza da mata rayi da matattu Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu da wani bukata ga baki da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم